بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da safiyar ranar asabar wadda ita ce safiyar uku ga watan jumadal ula shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Oktoba 2025 wannan shine darasi na 27 cikin jerin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na ibn Taymiyyah yana magana akan ka'idojin dabi'a da kuma na shari'a wanda suka shafi wato dabi'ar kauna da soyayya da ke tsakankanin bayi da junansu da kuma tsakankanin bayi da ubangijinsu kamar yadda aka sani da ibn Taymiyyah yana yawaita yin maganganu da dajiya da tattauna mas'aloli waɗanda suke gefe da asalin mas'alar littafin anan ma yana mana magana akan ainihin wato yadda ɗan adam yake tansasuwa zuwa ga tarayya da junansu da kuma yin shawara ko yin yarjejeniya ko kulla zumunta don samawa da kansu wata maslaha ta rayuwarsu ko addininsu sawa'un wannan yarjejeniya da zumunta shin an zauna an kulla ta ne a hukumance ko kuma kawai yau da kullun ne ta ta kawo ta za mu tashi inda yake cewa walakin na haza innama kana zahiran fi ayyamin khulafa'i ar-rashidina wa ba'dahum kafratul uqudu al-muwafiqatu lish-shari'ati taratan wal mukhalifatu laha ukhra fala jarama kana al-hukmu al-am fi jami'i hadhihi al-uqudi annahu yajibu al-wafa'u fiha bima kana ta'atan lillahi wa la yajuzu al-wafa'u fiha bima kana ma'asiyatan lillahi ya ci gaba da cewa bayan da ya magana akan cewa duk wani alƙawari ko wata yarjejeniya da aka kulla tun daga ta jahiliya har zuwa ta musulunci to abin da ake lura da ita shine dacewata da shari'a da kuma abin da ke cikin ta na maslaha za a yi mata da'a da gwargwadon haka amma abin da yake wajibi sai an yi ma da'a da'a ɗari bisa ɗari shine da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ga dokokin shari'a da'a ga ka'idojin da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin Qur'aninsa to shine yake cewa irin wannan rayuwar da aka samu mutane suna yin da'a ga shari'a cikakkiyar da'a suna da'a ga addini cikakkiyar da'a to wannan ya faru ne ya bayyana sosai a zamanin halifofi ولكن هذا إنما كان ظاهرا في أيام الخلفاء الراشدين زمن خليفه الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان da Ali radiyallahu anhu a lokacin an samu cikakkiyar wato da'a ga dokokin shari'a da kuma bin yarjejeniya da alƙawura wanda suke sun dace da shari'a wa ba'dahu bayan shudewan al-khulafa ar-rashidun kafaratul uqud an samu yawaitar irin waɗannan yarjejeniyoyi da alƙawura almuwafiqa li shari'ati taratan wanda wani lokaci za a ga sun dace da shari'a wal mukhalifatu laha ukhra wani lokaci kuma sun saba wa shari'a da gurgudan maslahar shugabanni a lokacin da sarakuna fala jarama yace yadda dai abin yake kuma yayi ne kana al-hukmul am fi jami'i hadhihi al-uqudi kana al-hukmul am في جميع هذه الأقود أنه يجب الوفاء فيها بما كان طاعة لله hukunci na gama gari akan waɗannan alƙawura shine duk abinda a cikin waɗannan alƙawura yake ya dace da shari'a to wajibi ne a yi masa ainihin wato ɗa'a wala yajuzu wafa'u fiha ba bai wajaba a tabbatar da a cika alƙawari fi ma bima kana ma'asiyatan lillahi ga wanda yake ya saba wa Allah kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith sahiha kamar da nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake tabbatacce yana cikin bukhari da muslim daga aisha Allah ya kara mata yadda hadisin kissar ainihin wato barira kenan ko ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai me yasa mutane ne suke sharɗanta wasu sharuɗa waɗanda ba sa cikin littafin Allah ma kana min shartin duk wani sharadi laysa fi kitabillah wanda baya cikin littafin Allah fa huwa batil to zancen banza ne wa in kana mi'atu shartin koda ya kai guda 100 kitabullahi ahq littafin Allah shi fi cancantan abi wa sharqullahi awthaq sharadin Allah shi yafi karfi wa qala sallallahu alaihi wasallama kuma annabi yace man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda yayi alwashi akan yi wa Allah biyayya to ya cika wannan alwashi wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda kuma yayi alwashi akan sabawa Allah to kada ya sabawa Allah din ya tuba wannan ma hadisi ne sahihi wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim da Aisha Allah ya kara mace da wa fi sunani a cikin as-sunan wato sunan Tirmidhi kenan da da Ibn Majah cewa al-muslimuna ala shartihi musulmai suna gudana ne akan sharadin da suka yi wa junansu illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan sharaɗin da musulmi ba za su tabbatar da shi ba shine sharaɗin da ya halasta haram ko ya haramta halas fa amma amruddini wa ma yuhibbuhu Allah wa yuqarribu ilayhi kaga dai al'amarin addini da abinda Allah yake so da kuma abinda ke kusantar da bayi zuwa ga Allah falaysa liuqudi bani adama fihi atharun to yarjejeniyar mutane da alwashinsu bai da wani tasiri a cikin abin da ya shafi shari'ar Allah abin da ya shafi umarnin Allah abin da ya shafi abin da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah to anan za a aikata ba tare da sai an yi wata yarjejeniya ko an nemi yardar wani cikin bayi ba balil marja'u fi zalika ila la ila amri Allah wa rasulihi kadai a irin wannan yanayin ana komawa ne zuwa ga umarnin Allah da manzansa fala dina illa ma amara Allah bi babu wani addini sai addinin da Allah ya umarni da shi wa man ittaba fi zalika uquda bani adama wanda yake yin addini ya tsaya sai abin da mutane suka yadda da shi aka ce shi za a yi fahumul ladina taba'u shurakaa'u wannan ya bi abokan tarayya kenan ce abin da ya shafa addinin Allah ba za a yi ba sai abin da mutane suka yadda alladhina shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wanda za su dinga shar'anta masa addini kuma bayan abin da Allah ya shar'anta wa hadhihi halu jami'i mabtudi'a min ad-din wannan shine halin duk wani abu da kasan an kikiro da addini wannan shine matsayin sa wani abu ne da wasu mutane ne ko wani cikin mutane ya kirkira sannan wasu kuma suka taru suka yadda da shi sai kuma kai ka zo ka ci gaba da yi da sunan addini to wannan bin shuraka'u ne فإن الذي ابتدعه وافقه عليه غيره wani ne ya kirkiri wannan abu sai kuma wasu suka dace da shi akai wa halafahu suka jibince shi fattakhuhu dinan sai suka mai da shi addini fatadayyanu fatadayyana hadha fatadayyanu hadha fihi yadhharu yudhiru hala jami'i ahli albid'ah fatadayyan fatadayyan hadha فيه فتد عفوا فتدين هذا فيه yin ibadan wannan a cikin wannan aikin yuzhiru hala jami'a halil bid'ah yana bayyana halin dukkanin yan bid'a al mukhalifa lil kitabi was sunna wanda suka saba alqur'ani da sunna wa anal muwafaqata alaiha hiya min hadha al bab kuma biye musu yana cikin wannan babi na aikata wani aiki da zai kai ka zuwa ga yin tarayya da Allah a cikin biyayya ga waninsa mana duk wata bid'a da wani ya kirkira to wannan shine ka'idar da ake dora ta akai wani ne zai zauna ya kirkiri wani tunani ya yi istihsanin sa ya ga cewa yana da kyau sai kuma ya tallata wa mutane su kuma sai su karba sai su jibince shi akai sai su mai da shi addini wa akthar ma yunfiqu bainal muslimina ma fihi haqqun wa batil mafi yawan abin da ake ciyarwa tsakankanin musulmai wanda yake samun shiga ya tsakanin musulmai wanda a cikin shi akwai wata gaskiya ko kuma wata barna wato cakuɗa tsakanin gaskiya da barna idil batilul mahadu la yabqa bainahum domin abin da yake tsantsan barna to koda ya bullo a cikin musulmai baya zuwa ko ina amma abin da yake bullowa har ya wanzu shine wanda aka cakuɗa gaskiya da ƙarya a cikin sa kamar irin tafarkin sufaye tafarkin sufaye an cakuɗa gaskiya da barna a cikin sa asalin zuhudu da gudun duniya da tsarkake zuciya da ƙoƙarin neman kusanci zuwa ga Allah da aikata mustahabbai na zikirori da sauransu na gwana alkhairi da sai aka cakuɗa shi da wata falsafa da wani logic da wani tunani wanda ya saba wa shari'a asalin ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jibintar sa da nuna masa soyayya da kariya ga addinin sa wannan abu ne mai kyau wannan addini ne babu wani musulmi da yake kyau wannan to sai aka kara mishi wasu abubuwa wanda suke sun saba wa shari'a sune su maulidi din nan da sauransu to waɗannan abubuwan sa kaga suke wanzuwa a cikin musulmai saboda akwai alkhairi a cikin su akwai kuma akasin sa ba tsantsar sharri bane amma idan tsantsar barna ce to ba ta zuwa ko ina za a neme ta a rasa wa hadha wa hadhihi malam yace wa zalika yatadammanu at-tahalufu ala ghairi ma amara Allah bi wanda a cikin sa akwai zaka samu suna jibinta juna akan sabanin abinda Allah ya umare da shi wa tabdilu dinillahi da kuma canza addinin Allah bima lubbisa da abinda aka cakuda min al-haqqi wal batil wanda a cikin shi akwai gaskiya akwai barna wa hadhihi halul yahudi wan nasara wa sa'iri ahli dhalal wannan shine tafarkin yahudawa da kiristoci da tafarkin sauran ma'abota bata tafarkin yahudawa a cikin shi akwai abinda asalin shi gaskiya ne shine cewa annabi Musa da sauran annabawan bani Isra'ila sun yi wazi kuma sun kanta da addini a cikin shi kuma akwai barna da su yahudawa suka kawo a ciki haka tafarkin nasara asalin shi gaskiya ne ko kuma barna da suka kawo a ciki ta kuma duk tafarkin wasu yan bid'a mu'tazila rafida gulatu sufiya da duk wani dan bid'a zaka samu cewa a cikin tafarkin shi akwai wani nasibi na asalin alkhairi sannan kuma akwai barnar da ya cakuɗa wannan alkhairin da ita sai zama an rikirkita gaskiya a ciki fa innahu ma'adalu amma amarahu Allah bi tibai zaka samu cewa sun karkace daga asalin abinda Allah ya umarce su da su aikata falabbasuhu bi batilin ibtada'u suka cakuɗa shi da wata barna da suka kirkiro baddalu bihi dinallahi suka canza addinin Allah wa tahalafu ala zalika alladhi tad'u suka suka jibinci juna akan abin da suka kirkiro wa mal mu'amalatu fid dunya to wancan game da addini kenan amma abun da ya shafi mu'amala ta yau da kullum kasuwanci aure zamantakewa shugabanci cinikayya noma da kiwo da makwabtaka da sauran abubuwan da ke da alaka da mu'amaloli wanda dukkanin dan adam yana yin su ko musulmi ne shi ko ba musulmi bane ko mai ilimi ne ko jahili ne yana yin su yace fa innahu fal aslu fihi fiha annahu la yahrum minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu al asl game da mu'amalar rayuwa shine ba a cewa kaza haramun ne a cikin mu'amala sai abinda Allah ya haramta shi da manzansa a game da aure game da abinci game da sutura game da kasuwanci da sana'o'i game da mu'amala ta yau da kullun tsakanin bil'adama to wannan komai yana nan a asali na mu'amala ce halas ne ba za a haramta komai ba sai abinda Allah ya haramta fala harama illa ma haramahu Allah babu harama cikin sai abin da Allah ya haramta wala dina illa ma shara'u kamar da kuma babu addini sai abin da Allah ya shar'anta fa idza lam yahrum illa ma harramahu Allah wa rasuluhu in ya zama cewa babu abin da ya haramta sai wanda Allah da manzansa suka haramta fa ka annama kana badduhu biduni taqaudi ta'aqudi yajibu bit ta'aqudi sai ce to kamar ka ce abinda yake akasin sa maye ɗinsa biduni ta'aƙudi ba tare da an yi yarjejeniya ba ya jibu bit ta'aƙudi yana wajaba ta hanyar yarjejeniya fa innal aqda yujibu ala kulli wahidin min al muta'awidain wal mutasharikain ma awjabahu al akhar ala nafsihi lahu domin shi duk wani kulli ko yarjejeniya yana wajabta ma waɗanda suke da tarayya a cikin wannan yarjejeniyar abinda ɗayan ya ɗora wa kansu وهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا abin da yake cewa shine duk mu'amalar rayuwa asalin ta halas ce to duk abin da yake asalin shi halas ne to mutane suna aikata shi dama ba tare da wata yarjejeniya ba idan kuma suka zo suka yi wata yarjejeniya ta musamman akan shi ya zama wajibi akan su ya zama wajibi akan su cika wannan yarjejeniyar matuƙa bata saba wa doka Allah ba domin yanzu su suka zo suka wajabta wa kansu wannan abu wanda da asalin shi matsayin shi kawai na halasta wa hadha al-mawdi'u kaga wannan gabar kafura fihi ghalatu kaseerin min al-fuqaha an samu kurakurai a gun malaman fiqh da yawa a nan wajen bi tahrimi uqudin suka haramta wasu yarjeniyoyi wa shurutin da wasu sharuɗoɗi lam yuharrimha Allah wanda Allah bai haramta ba wanda asalin su halas ne sai wasu malamai sai su haramta kama kafura fil awwal kamar yadda a wancan na farko wanda ya samu ya shafi shari'a aka samu kafura fil awwal gharatu kathir min al ubad a can a wajen ibada an samu kuskuren da dama daga cikin sufaye wal ulama da malamai libtida'i dinin lam yashrahu Allah suka kirkiro abinda Allah bai shar'anta ba wa ijabihi suka wajabta shi bit ta'aqudi alaihi suka yarjejeniya akan shi kunga wancan na na shari'a shine aka ce komai asalin shi ba za a aikata ba sai da dokar Allah to sai suka zo da dokar su suka kirkiro wasu kuma wasu sai su ce sai sun sai sun maka yarjejeniya za ka yi kamar yadda misali za ka shiga tijaniya sai ka sai ka yi rantsuwa sai an baka sai ka yi alkawari kaga sun ƙara abin da Allah bai shar'anta ba a wajen mu'amala kuma wanda duka halas ne sai kuma mutane suka zaɓo suka haramta suka haramta suka haramta shi ne yake cewa an samu kurakurai da yawa cikin tsakankanin waɗannan abubuwan guda biyu wajen mu'amala abin da yake asalin shi halas mutane suka ware wasu suka haramta wajen ibada wanda asali ba a kawo sai da shari'a mutane suka kawo da ra'ayin kansu yace hatta yujibuna ta'ata shakhsin muayyan har sai kaga an zo an wayi gari su ce sai an yi mawana da'a mayyitin aw hayyin wannan mai rai ne ko matacce wani shehi ko wani malami min al-ulama fi kulli shay a ce shi kawai za a ba za a hada dariƙar shi da ta kowa ba ba za a zirci wani wali ba sai na dariƙar sa da irin sa da irin wannan magana wa yuharrimuna ta'ata ghairi su haramta da'a ga wani sa fi kulli shay'in na za'ahu fihi a cikin duk abin da ya jayya da wancan limujarradi aqdil ami alladhi intasaba ila hadha duna hadha kawai saboda wani jahili yana intima'i ga wannan mutumin ko wannan ɗarikar baya intima'i ga waccan sai a ce dole ya wannan biyayya ta ruwan shi da waccan wa kadhalika fil mashayikh to haka nan ma game da shehunnai hatta qad ya'muru ya'murunahu bi mukhalafati ma tabayyana lahu min ash-shari'ati har ma sai a umarci mutum ya saba wa abin da ya sani na dokar Allah li ajalil aqdil ladhi tazamahu lil madhhabi wa tariqah saboda wato akadin da ya ɗauka na wata mazhaba ko wata ɗarika ko wata ƙungiya abin da yake tabbatacce a shari'a sai a ce ba za ka aikata shi ba saboda ƙungiyar ka bata goyi bayan shi ce ba za ka yi kabdu ba ba a yin kabdu a nan masallacin saboda wannan ƙungiyar ba ta yi da kabdu ba ba za ka yi jisatul isra ba saboda wannan masallacin ba a yi da shi ba ba za ka shiga na masallacin da takalmi ba saboda nan ba a yi da sallar takalmi ba duk wanda ya yi wani abu da ya saba wannan sai sai wannan kungiyar ta ganshi a matsayin wani fandarare ko wani batacce ko kuma a kore shi ko a dakatar da shi da sauransu kaga dole yana cikin kurakurai wata kungiya ko wasu mutane su nasabba kansu akan dole sai dai ayi aiki da fahimtar su ko ra'ayin su na addini ka aiki da fahimtar su ko ra'ayin su mato kawai kamar ba addini kake ba Allah ya kyauta yace fa yashtarituna shurutan laysa fi kitabillahi sai shiranta mutane sharuɗan da ba na littafin Allah ba cewa in dai zaka zo makarantar mu kai ka to ba ruwanka da malam wani ba za ka je gunshi ba in mun ji labarin ka je gunshi zuwa zo da kai a ce ka zaba mun ji kana zuwa gun malam wani kana karatu ko kana bin su wani ko an ganka tare da su ko mun gane da irin wannan dabi'ar wa ya'muruna bi ta'atil makhluq fi ma'asiyatil khaliq su yi umarni da a saba wa Allah a yi ma wani mutum biyayya wanda ba ba ba ba ba ba ba ba ba shine halitta ba shi ma abin halitta ne kamar yadda zaka gani a cikin kungiyoyi na bid'a musamman irin kungiyoyi na shi'a rafida da makamantansu wa aktsaru zalika yadkhuluhu naw'un min al-ijtihad to ibn taymiya da yake mutum ne mai adalci sai ka sai yake cewa amma fa mu sani waɗannan abubuwan akwai wani nau'i na ijtihadi ne da ke shiga ciki ba wai abar ganganci bane kawai na cin karo da shari'ar Allah a abinda muka fahimta muke ganin daidai ne ta hanyar kokarin mu na ilimi to shine sai kuma mu kuzuruta shi mu ce kuma dole kowa sai ya bi duk wanda bai bi ba to kawai ɓatacce ne to kaje da kuskure yake zuwa ba ibn tumi yana ce maka wai za a samu wani malami ne malami kawai wanda zai bi kai ce to ni na saba wannan hadisin kuma dole kowa ya bi a fahimtar sa ce game da hadisin zai ce dole kowa sai ya bi sai zama wata kila fahimta in an tantance ilimi kuskure ce amma shi yanzu yana da maladan wannan kokarin gano fahimta sai dai kuskuren shi wajen mu'amalantar mutane a cikin fahimtarsa Allah sa mun gane da wuya ka samu mutumin da zai ma abokin hamayyarsa irin wannan adalci a cikin magana in ba irin sibin jami'a ba yace az-zahir alladhi fihi naw'un min ittiba'i al-hawa wa ma tahwa al-anfus wanda a cikin shi a cikin wannan ijtihadin nashi akwai kuma nau'i na ittiba'ul hawa bin san rai da abinda wa ma tahwa al-anfus da abinda rai na ittiba'u dhann bin zato wa ma tahwa al-anfus da abinda rai ke so shine wata kila wannan abin wannan karatun shi muka taso muka ga ana yi a garinmu da haka in ma mun zo yin binciken dai binciken mu ya riga ya karkata ga zuwa ga wannan abin shi muke so kawai mu kare ko shine malaman mu suke yi ko mazhaban mu ko kungiyar mu to kawai shi za mu kare idan za ga mutum misali yanzu ga ya ta karkare yana so sai ya kare yin sallah da irsal ta arunguma hannu je ta kawo hanyoyin da zai kare wannan abu saboda kungiyar da yake intima'i ta riga ta goyi bayan abu ko kokari dole sai ya kare wato yin a a sallar juma'a karfe uku saboda ƙungiyar shi haka take ba kar a yi ta a farkon lokaci ko kokarin sai ya kare a barin yin kasuru bayan kwana uku dole kawai sai ya kare wannan ko da yaya da haƙƙi ko da batil shi dai kare shi kuma duk wanda bai bi wannan abin ba yana mishi kallon batacci kaga asali wani abu ne na ƙoƙari na ilimi amma kuma ƙoƙarin ya cakuɗe da wani sarrai na fata muna gane ba wal wajibu fi jami'i hadhihi al umur wala qad ja'a min rabbihim huda wal wajibu abin da yake wajibi akan dan adam fi jami'i hadhihi al umuri a duk waɗannan abubuwa annama yatabayyanu annahu ta'atun lillahi wa rasulihi duk abin da ya bayyana gare ka cewa kaza da'a ne ga Allah da manzansa wajaba tiba'u to wajibi ne ga wannan abu duk abin da ya bayyana gare ka cewa da'a ne ga Allah da manzansa sai ka bi ran da kuma ilimin ka yana maka cewa wannan fahimta kuskure ce sai ka gyara ya zama ba da san rai kake ba da iya fahimta ka kake wa mashtabaha alal insani halu duk abin da kuma ya rikirkice maka salaka fihi maslak maslakal ijtihadi sai ka shiga tafarkin ƙoƙari da ƙwazo bi ƙadari bi hasabi ƙudurati da gwargwadon iyawaka wala yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai daura wani mutum wata doka ko wani abu da yafi karfin sa to da aka ce kai istihadati huwa talabuhum lil ilmi min al ulama bis su'ali wal istifta'i bi hasabi imkanihi ga abin da yake karara addini ne shi zaka ji abin da kuma baka gane ba aka ce kai kokari dan ka gano gaskiya to kowane mutum akwai matakin kokarinsa malami matakin kokarinsa bincike na ilimi da da tarkibin da da applying din ka'idojin ilimi na usulul fiqh na usulul hadith na qawaidul fiqhiyya na nazari da bincike har ya gamsu akan cewa ina ganin kaza shi ya fi dacewa da shari'a sai wannan abin wannan shi ne ƙoƙarinsa ɗalibin ilimi ƙoƙarinsa shine ya kalli dalilan mabambantan malamai da masana da masu bincike ya gwara su ya gwama su ya yi muƙaranar su da ƙarshe ya fitar da abin da yake ganin ya fi dacewa da ƙa'idoji na shari'a bisa hasken ƙa'idojin ilimi mu kuma sauran mutane awa ba za mu iya wannan ba ba za mu iya wannan na ɗalibai ba ko to wannan ba babu mu bane shine yace wal wal ijtihadul ammati ijtihadi na jahilai talakawa a cikin harka ilimi shine sai ka tashi kowa makaranta ka koyi karatu harin Allah ya ga dama ya maka fatahi kai ma ka kai matakin dalibi ko matakin malami sai ka tsallaka zuwa waɗancan matakan in wannan bai samu ba kullun kana nan a cikin tambaya da neman fatawa a gun malamai idan ka tambayi malamai abinda suka gaya maka sai ka aikin shi malaman da ka yadda da ilimin su ka yadda da tsoron Allah su da kame wasu suka maka fatawa akai sai ka bi malaman garinku malaman kasarku malaman mazhabanku malaman da kace koyi ilimi a gunsu sai ka bi fatawa su wannan shine ijtihadin ka kai shiga rigingimin malamai ba naka bane kokarin tsoma baki da faɗar ra'ayinka da cewa kai ma kana ganin kamar duk ba naka bane me naka shine talabuhum lil ilm zuwa makaranta min ulama'i daga malamai ba daga yan social media ba bis su'al ta hanyar tambaya kamar da alari yake cewa fal yas'al ulama ya tambayi malamai wal istifta da neman fatawa bi hasabi imkani gurgurdan iyawarsu wannan magana ce mai muhimmanci sosai cewa a cikin harkar addini abinda ya bayyana maka cewa da'a ne ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi aka umarce ka da kabi abin da ya rikice maka rasa yadda za ka yi to za ka yi ƙoƙari don bin abin da kake ganin daidai ne to kuma kowa a cikin mutane iri uku nan malamai ɗalibai sauran mutane kowa na da matakin ko ƙa'idai da zai gane mai daidai malami mun ji nashi ɗalibi mun ji nashi mun kuma ji na sauran mutanen gari fa idza kana jami'u ma alaihi banu adama la budda fihi min ta'awunin wa tanasur shi to idan ka fahimci cewa duk abin da dan adam yake aikatawa bai yiwuwa ya ci nasara a cikin sa a rayuwa dole sai an samu ta'awun taimakekeniya wa tanasur da taya juna wa fihi ma huwa shirkun billahi akwai abin da dan adam suke taruwa su ta'awuni akan shi shirka ce ga Allah wa fihi ma huwa qawlun ala Allah bi ghairi ilm a cikin abin da hadin suke taruwa su haɗu su aikata akwai abin da yi wa Allah ƙarya ne a cikin ilimi wa fihi ma huwa ismun wa baghir akwai abin da kuma wato saban Allah ne da ta'addanci wa fihi ma huwa min al-fawahish akwai abin da kuma sako ne mummuna alima annahu la budda min al-imani min at-ta'awuni wa tanasub wadancan ayyukan na barna sawa'un shirka sawa'un magana a cikin addini da jahilci sawa'un tawaye da saɓo sawa'un aikata alfasha duka waɗannan abubuwan ba sa yiwuwa wa mutum ɗaya sai an yi ganganko ganganko kafare suke sannan sadu su kafirci ka kalla misali a cikin garin makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi ba mutum ɗaya ne ya haɗe ya shi ba sai da aka yi ganganko su abu jahal su abu lahab su waye sai da aka dinga yin mitin ya za a yi shi kaga gangan kodin kenan a garin da kaga ana wani aiki na na sako zaka ga cewa akwai waɗanda suke taruwa a hada ai inda zaka je daga ga wani gidan gidan giya ba mutum da yake madadin shi ba wata gida akwai wanda ya gina gidan akwai mai gadi security akwai manager akwai masu waitress masu raba giya duka waɗannan ta'awun suke wajen wannan barna haka ne ko yawa duk 'yan siyasa nan da suke yin magudi da almundana sai sun haɗu an haɗa ƙarfe da ƙarfi to duk wannan abin banzan bai yiwa sai an haɗu to yace to haka ne ko ya kamata magana cewa harka addini imani shi ma ba zai yi ya kai labari a duniya ba sai an haɗu an taimaka wa juna ulima annahu la budda fil imani min at-ta'awun wa tanasul imani dole ai tarayya da juna ai ta'awuni ala fi'li ma yuhibbu Allah ta'ala wajen aikata abinda Allah yake so wa daf'i ma yubghiduhu Allah ta'ala da tunkuda abinda Allah baya so mutum ɗaya bai iya zuwa wato ya kafa addini sai ya samu taimakon mutane kamar yadda Allah madaukakin sarki wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ya inda Allah ya ga dama sai ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama nasara shi kadai shi Allah ya isa kuma yayi a cikin kudurarsa da buwayarsa amma sai ya fu ya huwace mishi mutane cikin sahabbai wanda suka taimake shi a Makka abu ya gagara Allah bai ce bari in yi da kaina ba yace ka koma Madina zan kayyade maka da su taimake ka a can ba suka taimake shi kuma Allah yake nan mai cewa wannan daga cikin baiwar da ya masa don haka kuma a kowane zamani haka abin yake duk wani mai wa'azi ko wani gwarzo ko wani shugaba ko wani mujaddidi yana samun wannan nasarar ne da gwargwadon abinda Allah ya huwace mishi na abokan aiki abokan tafiya sannan zai samu nasara to haka wannan sunnar Allah ce a cikin rayuwa dan mu gane wato hadarin da ke cikin mutum ya dauka shi kadai irin abin da mutum yake cewa one man army zai iya komai shi kadai ba zai yi ba ba zai yi ba dole kana bukatar taimakon na kusa da kai na sama da kai na ƙasa da kai da sauransu yace wa za huwa jihadu fi sabili wannan shine gwagwarmaya dan daga tafarkin Allah wa anna amrul imani la yatimmu biduni zalika kuma al'amarin imani baya cika in babu waɗannan mataimakan kama la yatimmu ghairul imani illa bima huwa min nau'i zalika kamar yadda ita ma barna ba ta cika sai da haka kowane abu sai ya samu wato gangan kuma su taimaka min shi sa kamar yadda na ambata yana da hadari mutum ya tunanin cewa zai iya aikin addini shi kadai ko zai iya jagorancin al'umma shi kadai baya bukatar kowa ba daidai bane wannan babu shakka zai gaza babu inda zai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan tawaga tashi sune suka hadu suka ba musuluncin nan fandisho asasin da kowa ya tarar da shi da haka kowa sai ya zo ya daura a nan inda suka bashi fa kullul muta'awirin almutanasirin yujahiduna duk waɗanda ka gansu masu taimakeke ne juna suna gwagwarmaya walakin fi sabilillahi tarata su yi don Allah fi sabilillahi tarata wasu kuma ba don Allah ba wala salaha li bani adama illa an yakuna ad-din kulluhu lillah dan adam dai bai taba samun nagarta a wannan rayuwa sai in ya zama addini dukkanin shi na Allah ne wa takunu kalimatullahi hiya al-ulya sai in kalma Allah ta zama ita ce madaukakiya wa qala ta'ala Allah yace wa qatiluhum ta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa qatiluhum kuma ka yake su hatta la takuna fitnatun har sai an wayi gari babu wata fitina shirka kenan wa yakuna ad-din kulluhu lillah kuma addini ya zama gaba ɗaya shi na Allah ne wa haula'i alladhina tawallaw tawallaw Allah fatawallahum Allah wadannan sune wadanda suka jibinci Allah kuma sai Allah ya jibince su walladhina yudinuna li ghairi Allah hum zalimuna wadanda kuma suke yin wani addini ba na Allah ba sune azzalimai bi tawalli ba'dihim ba'da sashin su ya jibinci sashi kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun sannan kuma muka sanya ka akan wata shari'a wadda muka tsara maka ita fattabiha kuma ka bita wala tattabi kar ka sake ka bi ahwa alladhina la ya'lamuna so yace yanzu ka tan wadanda ba su da ilimi innahum lalle su lan yughnu anka min allahi shay'a fawfaw ba za su amfana maka komai kuma bayan Allah ba wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd kuma lalle azzalimai majibunta juna ne wallahu shi ko Allah waliyul muttaqi shine majibincin masu tsoron sa wala yatimmu lil mu'minin zalika illa bi an yajma'a baina ma jama'a Allah bainahu wa yufarriqa baina ma farraqa Allah bainahu mumini baya samun wannan darajar ta Allah ya jibince shi ya zama cikin waliyan Allah ya zama cikin masu bin addinin Allah dole sai ya hada abinda Allah ya hada ya kuma rabe abinda Allah ya rabe Allah ya hada muminai cewa su zubanci juna to dole sai kai wannan jubunta Allah ya raba tsakanin mu'minai da kafirai ce dole sai kai wannan wa hadhihi haqiqatul muwala wal muada wannan ita ce tsantsar muwalati jubunta juna asalin tabbata ba wal muada da kuma yin gaba da kafirai allati mabnaha alal mahabbati wal baghdha wanda ake gina su akan kauna tsakanin mu'minai da junansu da kiyayya tsakanin mu'minai da kafirai fal muwalatu taqtadi tahab wal jabr al muwalat jibinta juna tsakanin mu'minai tana jawo kaunar juna da taruwa a zama tsintsiya madaurin ki daya wal mu'adat taqtadi tabagudu tabagudu wa tafarruq ita take hukunta gaba da kiyayya da rarrabuwa abin da ake nema daga mu'minai shine su kaunaci juna su zama tsintsiya madaurin ki daya ba su zama masu kin juna da gaba da juna ba wallahu subhanahu qad dhakara al muwalat wal jam'a bainal mu'minin Allah ya ambaci jibinta da taruwa waje ɗaya tsakanin mumine cikin faɗinsa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu lalle majibincin ku shine Allah ubangiji da manzansa walladina amanu alladina yuqimuna sala da mumine masu tsaka da yutuna zakka masu bada zakka wa hum raki'una wanda koyaushe suna suna sallah wa zakara al-adawata bainahum wa bainal kuffar kuma Allah ya ambatan mana adawar da ke tsakanin mu'mini da kafirai fa qala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya ku mu'mini kar ku riko da yahuda da kiristoci a matsayin majibanta ba'duhum awliya ba'd su dai suna kaunar sashin su da sashin su waman yatawallahum minkum wanda duk yaje ya jibince su daga cikin ku fa innahu minhum to ya zama cikin su inna allaha la yahdi al-qawma Allah baya shetar da azzalimai ثم ذكر حال المستنصرين به سنة آية تقبى يأمبتي حال وأند مستنصرين بهم ما سنة من تيما قنسو شين فدن الله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فتصبحوا ko fa yusbihu kai ala ma asaru fi anfusihim najimina cikin ma'ida kenan ko shine shine inda mai yake shara da cewa thumma zakara halal mustansirina bi sannan Allah ya ambaci dabi'ar masu neman taimako a gun waɗannan da aka ce kada a rike su a wato waliyai cewa fatara fatara alladhina fi qulubihim marad kuma sai kaga waɗanda zakatansu akwai ciwo a ciki yusari'una suna gaggawa fihim zuwa cikin Yahudawa da Kiristoci ya kunna suna cewa na sha an tusi bana da'ira muna tsoron kada wani juyin juya hali ya same mu fa sallahu an yatabi fati aw amrun min indi Allah zai kawo muku nasara ko wani al'amari daga wajensa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina wadancan da ke jibantan Yahudawa da Kiristoci za su yi nadama idan suka ga fatihi ya same ku ku mu'minai malam ya sake cewa fa innal muwalata mujibu at ta'awun wattanasu lalle kaunar juna da ke tsakanin muminai abinda ake nema daga gare ta shine taimakekeniya da taya juna aikin addini fala yufarraqu bainal mu'minina babu kyau raba tsakankanin muminai a raba su zuwa kungiya kungiya ko tawaga tawaga li ajali ma yatamayyazu bihi ba'dhum an ba'd saboda suna da wani bambanci na shekaru ko dangantaka ko wadata ko makamancinsa ko kabila mislu al'ansab wal buldan kamar dangantaka jini ko garuruwa wata halufa al-mazahibi ko kuma don sun haɗu akan mazhaba kaza suwa ne ‘yan mazhaba kaza ne suwa ne kuma ‘yan mazhaba kaza ne wata ra'ik da ɗariƙa kaza wal masalik da tafarki wasu sadaƙat da ainihin wato matsayinsu a cikin abin da ake bayarwa na kudin gwamnati wa gairi zalika da makamancin waɗannan waɗannan abubuwan bai kamata su raba kan musulmi ba bai kamata a raba musulmi based on kabilarsu ko dangantakarsu ko garuruwansu ko mazhabobinsu bal yu'ta kullun min zalika haqqa kowanne a cikin su za a bashi haƙƙinsa kama amara Allah wa rasuluhu kamar yadda Allah ya umarni kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni wala yujma'u bainahum wa bainal kuffar kar kuma a hada tsakanin musulmai da kafirai a ce ɗaya ne alladhina alladhina qata Allahu almuwalata bainahum wa bainahum kafirai wanda Allah ya tsinke dangantaka tsakanin shi da kansu da su tsakanin sa da su fa inna dinallahi huwa siratul mustaqim addinin Allah dai shine tafarki madaidaici siratul ladina an'amta alai an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafika shine tafarki wanda Allah ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiqai da shuhada da salihan bayi madalla da waɗannan salama su ne a tawagar mutum wallahu subhanahu arsala rusulahu bil bayyinat ubangiji ya aiko manzanninsa da bayanai dalla dalla wa anzala ma'ahumul kitaba ya aiko musu da littafi wal mizana da ma'auni na tantance abubuwa da ya kuma nasu bil qism dan mutane su tsayu akan gaskiya fa yahtaju al mu'minu ila ma'rifati al adl sadaka mu'min yana bukata zuwa ga yasan ma'aunin adalcin wa huwa siratul mustaqim yasan tafarki madaidaici wa ila al amali kuma yana bukata ya aiki tafarki madaidaici wa illa inda ya san shi ba bai kuma yi aiki da shi ba waƙa'a in ma fi jahali ko da ya fada cikin jahilci saboda bai sani ba wai ma fi zulmin ko ya fada cikin zalunci saboda ya sani bai aiki da sanin ba wa zalika inna ma waƙa'a min at-tabdili wal uqud al-fasida fadawa cikin jahilcin nan da fadawa cikin rashin sani da ya zo wa musulmai ne ta fuskar canza addini tabdil bid'a kenan wal uqud al-fasida da alwashi daukan wani alkawari na barna na shiga wani tafarki ko ta kungiya kama zakarna min labsil haqq bil batil kamar da muka ambata ko dai cakuda gaskiya da ƙarya haythu saratil muharramat yayin da aka wayi gari abubuwan da suke haramu min al fawahish ma zahara minha wa ma batal na alfasha wadda take mabayyaniya da boyayya wal ismi da saban Allah wal baghi da ta'addanci bi ghairi al ba tare da gaskiya ba wal ishraki billahi da yi ma Allah shirka malam da zilbihi sultana wanda shirka ba ta da hujja wal qawli ala Allah bi ghairi ilm da yin magana a cikin addinin Allah ba da ilimi ba qad bisa biha min al haqq al ma'zun fihi waɗannan abubuwan an yi amfani da su an rikirkita abin da yake gaskiya ne kuma shari'a ta yi umarni da shi ma sarat bi sababihi shabihatan lil haqqil hasan wanda a sanadiyya haka waɗancan alfashan aka cakuɗa su da wani abu na gaskiya wani abu na alkhairi wani abu na addini sai suka yi kama da su ma daidai suka yi kama da abu mai kyau wayin kanat mushtamilatan ma'a zalika alal batil sadi duk da yake ba akwai barna a cikin ta wayin sara ashabuha baina amalin salihin wa akhar sayyi' mabuta wannan abu kuma suka zama suna aiki na barna wani lokaci kuma suna aiki na gari fa qaumun yunkiruna zalika kullu kulluhu sai ga wasu mutane kuma suna inkarin wannan gaba daya lima alimu fihi min al-munkar al-baghir saboda abinda suka sani na barna da ke ciki wa aqwamun yunkiruna zalika kulluhu wasu kuma suna cewa abai ayi lima fihi min al-mahbub saboda abinda ke ciki mai kyau wato akwai abubuwan da barna ce ko dai saban Allah ne ko ta'addanci ne akan bayin Allah ko kuma ya kai ga shirka ma ko zance ne mara kyau a cikin addini amma sai aka cakuɗa shi da wani abu na ƙwarai misali sai aka ce ƙaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine abin da ya shafa harka irin ta maulidi da sufanci da sauransu ƙaunar manzon Allah gaskiya ce addini ne dole ne akan duk musulmi amma an cakuɗa shi da wata barna da aka cakuɗa shi da barna sai yi kama da abu mai kyau da sai mutane suka rabu gida biyu wasu su ce duka ba kyau barna ne gaba ɗaya saboda abin da suka sani na barna da ke ciki wasu kuma ce a da kyau gaskiya ne a yi saboda abin da suka sani na alherin da ke ciki kowa ya riƙe rabi kenan aka zama alama farkin fare wannan shine waƙiyin abin da ke faruwa da galibin masail ire-iren waɗannan ana ganin alfasha a ciki amma ba za a iya hanawa ba saboda sai a ce ai kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana ganin wata na rawa tana fasikanci tana zance mara kyau ana ganin wani yana waka yana faɗan magana mara kyau ana ganin wani yana arraza mutuncin addini zuwa ga barna amma sai a ce da cikin san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka a goyi baya wani kuma sai kukan kura shi kuma ce gaba ɗaya ba za a yi ba komai ma ba za a yi ba sai a ce shi kuma ya ƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duka kowane bangaren guda biyu suna da abin da suka rike na gaskiya suna da kuma abin da suke da shi na kuskure wajen mu'amala da wannan gaskiya da suka rike wadi qa'idatu qad dhakarnaha ghayra marra ibnu timiya yace wannan ka'ida mun ambace ta ba sau ɗaya ba su bi ba wahiya ita ce ka'idar da mun yi magana akan ta a baya a cikin iktida'u ijtima'ul hasanati was sayyi'at a samu abin kirki abin lada da na barna sun haɗu guri guda was sawabi wal iqab da abin da ke jawo samun lada da abin da ke jawo samun zunubi fi haƙƙi shakhsil wahid su haɗu a gun mutum ɗaya yana aikin kirki yana na barna yana aikin alkhairi yana yin na banza kama alaihi jama'atu ahli jama'atul muslimina min jami'i tawaif kamar yadda dukkanin tawagan musulmai haka suke a cikin kowace kungiya ta musulmai zaka samu abin da yake na alkhairi zaka samu abin da yake na barna zaka samu abin da yake na daidai zaka samu abin da yake na kuskure fi haqqi ash-shakhs al-wahid kama alayhi ahlu jama'ati muslimin min jami'i tawaif illa man shadda minhum waɗanda zaka tarar suna da mahadul batil to su ne wasu wanda suka fanɗare kawai min al-khawarij kamar yan yan yan yan anhum wanda ya fanɗare daga sauran musulmi min al-khawarij kamar khawarija irin yan boko haram masu zubar da jinin musulmi da sauransu wal wa'idiyya da masu kai kowa wuta yan aiki da al-wa'id wanda ba wuya su ce kowa komai mutum ya aikata kawai dan wuta ne irin mu'tazila mai al-mu'tazila ce wa nawi cikin mu'tazila wa ghalibul murji'a da mafi yawan murji'a murji'a sune masu sassauci sassauci har ya wuce makadi da rawa amma galibin awa'if waɗanda suke a suke mainstream musulmai to zaka samu suna kan wancan abin ne suna da hasanat da sayyi'at sawa'un mazhabobi ne na fiqh sawa'un mazhabobi ne na aqida da sauransu zaka samu suna da alkhairin su suna da kuma kurakuran su suna da inda suka zake suna da inda suka gaza فإن هؤلاء ليس للشخص عندهم إلا أن يثاب أو يعاقب ولن تنسوا أو رنسوا ما أبن متن دي سامو سيدي إن يسامو لادا ثواب أو يعاقب وكما يسامو الزنبي كوي محمود من كل وجه كودي ذما من ثواب إن شيء أبن يبوني تقول تفسك أو مذموم من كل وجه وكما شيء من إقاب abin zargi ne ta kowace fuska su a gunsu alheri da aka sansa ba su haduwa a waje daya wakar bayyana fasada hada fi gairi hadal mawdu ce mun yi bayani akan cewa wannan magata su farna ce bi dalaila kathira min alkitabi was sunna da dalilai masu yawa cikin alqur'ani da sunna wa ijma'il umma da taron yarjejeniyar wato ijma'i ta al'umma wa zakarna aidan alkalama fil fi'l alwahidi nau'an wa shakhsan kuma mun yi magana akan wato aiki guda daya ta fuskar nau'in aiki da mutumin da ke aikata aikin wato mutum ɗaya ya aiki aikin ya zama a cikin shi akwai alkhairi akwai akasinsa kuma ya zama cewa za a yi hukunci da gwargwada haka akwai mutumin da zai yi sallah a cikinta akwai lada a cikinta kuma akwai da ya samu zanibi ko mutumin da zai je jihadi a cikin jihadin nashi akwai da ya samu lada ko wanda ya samu zunubi shine wannan da yana na cikin kitabul iman na ibn tibiya yayi magana akan waɗannan masail wal ghardu huna yace abin nufi dai anan anna haula alladhina labbasu al-haqq wal batil waɗannan da suka cako da gaskiya da ƙarya hasala fi muqabalatihim man a'rada anil haqq wal batil jami'an wanda a sanadiyar cakuɗa gaskiyarsu da ƙarya aka samu wasu kuma wanda suka fanɗare ma duka ɗin ma fasara ha'ula'i mahmudina ala fi'il sayyi'at mahmudina ala fi'il hasanat waɗannan da suke cakuɗa gaskiya su aikata wani sashi na gaskiya su kuma aikata wani sashi na barna to za a yabe su daga wadan gaskiya da ke tare da su a kuma zarge su daga wadan barna da suka aikata wa ula'ika su kuma waɗancan yuzammuna ala tarkil hasanati wajibat za a zarge su akan barin ayyukan kwarai waɗanda suke na wajibi ne wa yumdahuna ala maqtasadu tarkahu lillahi na sayyi'at sai kuma a yaba musu akan abin da suka bari dan Allah na barna din wadancan a cikin sun yi zikiri sun ambaci Allah kuma sun sun yi rawa to suna da ladan ambatan Allah za a yabe su akan ambatan Allah suna kuma da zunubi za a zarge su akan rawa da suke ko kiɗa waɗannan su ko ba su zikirin ba gaba daya to kaga sun bar ambata Allah za a zarge su akan rashin ambatan Allah amma kuma za a yaba musu akan kuma su kuma ba su cakuɗe maza da mata ba ba su rawa ba ko mun gane wa sababu zalika annal insana fihi zulmun wa jahl sababin wannan shine dan adam kamar da muka ji a baya a ɗabi'ance yana da zalunci shine aji abubuwa ba mahallinsu ba wajahal kuma yana da karancin sani fa idza galaba alaihi ra'ayun aw khuluqun ista'malahu fil haqqi wal batil jami'a idan wani ra'ayi ko ta dabi'a ta galabaici mutum to zai dinga aiki da wannan ra'ayin da wannan dabi'ar a wajen abin alkhairi da na banza da su shara ga misali kowane mutum a cikin duk abin da yake sai dabi'a shi ta bayyana idan malami ne za a ga malantar shi ba ta bambanta da asalin ɗabi'a shi ta barkwanci ko ta faɗa ko ta cewa ko ta fushi duk ɗabi'ar da yake da ita dama a wajen wannan cycle ba za ta bayyana a ciki idan a kasuwa shi ma sai ta bayyana akwai ɗan kasuwa da misali dama can mutum ne mai haƙuri da kawaici to a kasuwa ma zai haƙuri ya kawaicin idan kuma mai faɗa ne zai faɗa to haka a gida a wacin iyalinsa duk inda mutum ya je waɗannan abubuwan guda biyu ra'ayin fahimtarsa da addini ko rayuwa za a gan shi a cikin abin da yake daman da an zo ma'amu shagon a shagon ustaz yanzu ba ɗan kasuwa ba ne maga magana ustaz ne har yanzu kuma gani wato wannan ra'ayi na shi na ustazanci yana bayyana a cikin kasuwanci shi to haka huluk ɗabi'a ita ma tana bayyana cikin wannan mafaɗaci ne wallahi mafaɗaci ne za a gani a cikin a cikin aikin da yake to haka ko malami ne tun malamin da ka ji shi akwai mas'alar da mai zafi ce amma idan malamin mai sanyi ne bai sai ita da sanyi akwai matsalar kuma mai sanyi ce amma malamin mai zafi ne take sai ta yi dumi tare da dumin shi haka ne ko to wannan bai rabuwa da mutum sai ya dinga aiki da shi wajen alkhairi ko ba alkhairi lam yahfad hududallah sai zama ba zai iya kiyaye dokokin Allah ba sai an ga waɗancan abubuwan a ciki wani haza ya amuru Allah bi hifzi hududi sai Allah yake umarnin mu kullun da kiyaye dokokinsa ga misali yace misali dalika anna min an-nas man yakunu fi khuluqihi samahatan walinun samahatun walinun wa mahabba akwai mutumin da a cikin ɗabi'arsa akwai sauƙin hali akwai taushin magana akwai kauna da soyayya fa yasmahu bi mahabbatihi wa bi ta'zimihi wa naf'ihi wa malihi lil hasan alladhi yuhibbuhu Allah wa ya'muru bihi sai ga ya bada dama a cikin wannan samahar tasa da iya mu'amala da mutane da iya girma mutane ya bada damar yin haka a cikin dukiyarsa da ayyukansa duk an ci moriyarsa ta haka ka mahabbacin lahi wa rasuli wa auliyaihi almu'mini wal infaqi fi sabilillah kaga a cikin addinin Allah da kaunar Allah da biye ma da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ce da dukiya duk zaka ga za a samu wannan a cikin shi wa yasmahu aidan bi mahabbatil fawahish idan kuma wannan kuma ta bashi dama kuma sai kaga yana iya in ya samu karkata to kuma sai ga yana kauna alfasha wal infaqi fiha yana kuma ciyarwa a cikin shi fatajiduhu yuhibbul haqqa wal batila jami'a yana san gaskiya yana san barna wa yusaddiqu wa yusaddiqu bihima yana gazgata su wa yu'inu alaihima kuma yana yana taimakawa kansu yadda yake ci da duke shi aikin alkhairi kuma in ta karkato har ya yarda da wancan aikin ko na barna ne zai ci da duke kuma akai wa minhu man yakunu fi khuluqihi quwwa wanda kuma yake jajirtacce ne fa yamtani min fi'l fawahish wa yabghiduha da ka zai jajirce ba zai aikata alfasha ba kuma zai kita wa yamtani ma a zalika min mahabbati nafsin nasi naf'in nasi wal ihsani ilayhi sannan kuma a haka kuma ba zai amfanar da mutane ba saboda wannan karfin nashi na san duniya ba zai ci duke shi akan ihsani ba wal hilmu an sai a ce ko ba zai hakuri da su ba fatajiduhu yabghudu al haqqa wal batila jami'a yana kin barna yana kin alkhairi kuma wa yukazzibu bihima yana kayyata su wala yu'inu ala ahadin minhuma baya taimakon komai akan su bal rubbama sadda anhuma halama ya katange su babu abin da zai gyara waɗannan guda biyun sai addini ilimin addini shi ne gyara duka biyun amma ba haka za ga mutumin da ke da sauki yana da sauki akan duka biyun mutumin da ke da tsanani yana da tsanani akan duka biyun وذلك أن النفس أمارة بالسوء سوى rai tana da umarni da mummuna kullum tana riyawa mutum aikata mummuna abu wa shaitana yuzayyinu lil mar'i su'a amali shaitan kuma yana kawata wa mutum mummuna aikinsa fayara'u fayara'u hasana har sai kaga cewa wannan aikin mummuna sai ya justifying maka shi cewa abu ne mai kyau wa huwa muttabi'un hawaha alhalin kuma sarrai mutum yake bi wa ma fiha min al-ilmi wal imani abinda ke cikin ran na ilimi da imani ya du'uhu ila alkhair shine bidin kiranka zuwa ga alkhair hatta tadhhab alhasanatu was bisayyi'at har a fayi gari kyakkyawa ya tafiyar da mummuna in an samu ilimin da imanin kiran fa inna ma yaf'alu min alhasanati ma aqbalat alayhi iradatuhu wa mahabbatuhu duna ma abgadatuhu kuma dan adam yakan aikata yakan aikata hasanat ne wanda zuciyarsa da iradarsa ta karkata zuwa gare su akwai wanda iradar ta karkata zuwa ga azumi sai ya dinga yi wani zuwa ga tilawa alqur'ani wani zuwa ga makaranta wani zuwa ga sadaka wani zuwa ga ainihin wato sallar dare kowa yana aikata abin da iradarsa take karkata zuwa gare shi wanda kuma bata kata ba gare shi ba zai aikata ba ko da ana ganin kamar ya isa ya aikata shi wannan ita ce ɗabi'ar ɗan adam game da halayyar shi akan wannan yanayi zai karasa mana magana akan ɗabi'ar ɗan adam cewa yana da ƙarfi guda biyu ta fuskar abin da zai iya aikatawa ƙarfi akan ƙauna da kuma ƙarfi akan ƙiyayya mun zo a darasi na gaba insha Allah sai mu ji ƙarshen wannan tattaunawa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh